أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan lokaci mai albarka da muke gabatar da karatu a wajen littafi namu na sharhu usulus sunna ma'ana sharhin usulus sunna na imamu ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya dukan shi wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka wanda ya zama yau muna nawa ga wata ne na musulunci muna biyar ga wata yau ko biyar ga watan rajab hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama 1435 wanda shi daidai da nawa ne ga watan mai uku ga watan mayu ko shekarar 2014 a karatunmu da ya gabata mun yi karatu a waɗannan usul da ya kawo mana a inda muka karatu a usul na goma zuwa kusan na goma sha ɗaya a inda malam ya cewa wasu natu indana آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى wannan shine matashiyar da muka gama karatu a wancan sati din a inda muka yi bayanin cewa sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce nan hadisai da suka tabbata daga wurin shi inda muka yi bayanin cewa lafazin al'asar ya kunshi hadisi da kuma abin da ba hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba kenan ya kace asar ana nufin hadisai idan muka ce kuma as-sunna muka ce muna nufin ingantattun hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani istilahin na malamai jama'a an fahimci wannan ko na malam yace ita sunnan nan ita ce take fassara alqur'ani mai girma abin alqur'ani ya kawo shi a dunkule hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai su fassara shi su nuna maka ya ake nufi dan Allah ta'ala ya ce mana wa aqimus sala ku tsaye da sallah amma babu wata aya ta Qur'ani da tace mana in ka zo yin sallah sai ka je kai tsarki bayan kai alula sai kai iqama duk babu wannan ko sai a cikin sallan ma ruku'i kaza za ka yi sallah kaza raka'a kaza za ka yi ba wata aya Qur'ani da ta bayyana mana haka innama hayyisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan kuma ita ce dalili na alƙur'ani alƙur'ani baya cika sai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu Allah ya bani alqur'ani da kwatankwacin irin shi shine hadisai din wanda yake zuwa yake mutane bayani dalla dalla dangane da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya isar da na sako shi yasa Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilaykal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kun ga anan bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shine abin da yake kunshi a cikin hadisi sannan alqur'ani mai girma yakan zo da lafazi am ya zo am ya zama lafazi am amma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai zo ya takaice wannan sakin da aka bada gaba daya idan ka ce am gamewa misali Allah madaukakin sarki yana faɗi a suratul nisa yana cewa yusikumullahu fi auladikum Allah ya muku wasici game da ƴaƴayanku za su gaje ku eh kenan an ce ƴaƴayenku kenan da musulmi da kafiri duka an gane ku wannan menene al-mujmal aya ce mujmala lafazi ne mujmal amma hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo sai ya kayyade an gane ku sai bayani yace la yurithu al-mu'minu al-kafira wala al-kafiru al-muslima ina fata an gane a wani wurin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko da dan musulmi ne in ya kashe mahaifinsa saboda ya ci gado shi ba ba za a bashi gado ba jama'a an gane wannan ku yawa shi yasa imam ar-rahbi a cikin a cikin manzumin sharhbiyya na raban gado yake cewa wa yamna'u shakhsa min al-miras wahidatin min ilalin thalath رق وقتل واختلاف ديني ففهم فليس الشك كاليقين yake cewa wa yamna'u ash-shakhsa min al-miras yana hana mutum cin gado abubuwa guda uku wahidatin min ilalin salas ɗaya daga cikin illolin nan guda uku yace rifqun idan mutum bawa ne ba zai shiga da mahaifinsa ba wa qatlin sannan kuma da kisa idan mutum ya kashe mahaifinsa saboda ya ci gado ko dan uwansa to ba za a ba shi gadon ba wa ikhtilafi dini da kuma sabanin addini musulmi baya gadon arni arni baya gadon musulmi kun ga qur'ani ya zo da wannan a dunkule ina fata an gane amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana mana a cikin hadisai wanda suke mene ingantattu an ce maka wa'atuz zaka lafazi ne am wa'atuz zaka amma sai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka bayyana maka akwai kudi akwai raquma akwai hatsi akwai kaza akwai kaza waɗannan hadisi suka bayani amma a cikin qur'ani kana da ayat da ta zo sai bayanin wannan wannan kun ga raddi ne kai tsaye ga masu aqida qalaqatu masu cewa ai ba ruwansu da hadisin annabi kuma za ga yazo yana sallah sai kuma yazo ya iqama waye karanta da shi iqama koko jama'a ai ya kamata a yi mamaki in yazo kuma sai ce Allahu akbar sai kabbara sai kuma ya jawo istiftahi waye karanta da shi wannan jama'a ku fahimci wannan ku wato mutum da kanshi fitarar jikin shi zaka tana ƙaryata abin da shi yake itikadi an gane ko sai dai kawai daya idan Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara wa mutum bata irin wannan to kaga ba za a damu da bijirin da yake kai ba abubuwa da yawa sun zo a cikin alqur'ani mai girma wanda in nace zan zan mana bayani ne dalla dalla kila da lokacin ma ba zai ishe mu yi bayanin waɗannan abubuwan ba ina fata an gane amma dan tsakuran yake mana saboda mu gane ko mu fahimta cewa ita sunna ita ce dalili na alqur'ani idan aka ce ba suna gaba ɗaya alƙur'anin ma ba shi jama'a an fahimci wannan ku saboda yawancin duk abin da aka ce aka yi maka umarni na ƙur'ani hadisin manzo Allah shi zai bayani shi an ce kada ka shirka da Allah kada ka haɗa shi da kowa a wurin bauta a amma ai ba a ce maka kada ka je ka ka roƙi wanda yake cikin kabari ba haka ne ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana binne mutum a cikin masallaci yin kabari a masallaci akwai alƙur'ani da wasu hana babu amma hadisan manzo Allah sun sun yi hani akan wannan jama'a an gane ko to ita sunna ita ce dalili na alqur'ani mai girma in ka tattara ta gaba daya an gane ko shi yasa ya zama wajibi ga kowanne ɗaya daga cikin yayin ƙoƙarin neman ilimi da zai bauta wa Allah madaukakin sarki da shi kada ka ce wai kawai saboda kana zuwa masallaci kai kullun kana zama kila ma karatun bakka riƙewa kila ma ana karatun kana bacci an fahimci wannan ku wajibi ne mu rika mai da hankali ko dan yaya ne littafi ke gaban ka yana da kyau in layi ɗaya zaka koya kullum to ina tabbatar maka kafin shekara ta zagayo za ga abin da zaka tara na ilimi yau ka koyi layi ɗaya gobe layi ɗaya jibi layi ɗaya ina ganin ko shafi ɗaya kake koya to insha Allah kafin nan da sati uku zaka layi fa sun ƙare Allah ta'ala ya mana ga mu da katar sai malam kuma yace wala ya tatarabu lahal amsal ita sunan nan ba a buga mata misali kawai ka je ka kikiro wani abu wanda ba shi a cikin addini ka ce ai wannan ma yayi kama da wancan a ila an zo ana sallolin farilla ne an yi da sallan farilla sai ka waigo ka ce to jama'a ayi halalla goma sha uku uku ko salati goma hadiya ga annabi ko kaza wannan duk ba shi da asali a cikin addini amma kai maka ga to salatin annabin kuma kuskure ba kuskure bane wallahi salatin annabi gaskiya ne amma manzo Allah bai ce ayi ba wannan wurin abinda aka ce kai shine kace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam minka salam ila akhiri amma in ka kawo wancan ba za a baka lada ba ko kai tsaye Allah ba zai kalle ka ba ballantana ya baka lada jama'a an fahimci wannan ko sannan yace wala ya tudraku bil uqul gaba ɗaya sunna ba a riskata da hanyar hankali kace amma ina ganin ai ya dace hankali mai kyau zai dauki kaza ba a masunna haka ina fata an gane dau shi yasa wannan ya kai al-Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta wani littafi dar'u ta'arudul aqli wan naql an gane ku ana kutunta hankali ne kawai da shi yasa yake cewa shari'a daidai take da hankali ba kamar yadda bahaushe ke cewa shari'a sabarin hankali ba a'a shari'a daidai take da hankali idan kaga hankali ya saba shari'a to hankali ne ba mai kyau ba gurbataccen hankali ne ina fata an gane to kenan daga nan za ka gane cewa duk mutumin da ya zo na kirkiro wasu abubuwa yana son ya dingina su a cikin addini wannan mutum ba wani hankali ya cika ba jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ya sa mu dashi malai to inna huwa littiba'u wa tarkil hawa kawai abin da yake shine al-ittiba' shine yin biyayya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul la'allakum turhamun واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا كو قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ايوي ديوا كنا ابي منزون الله صلى الله عليه وسلم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين ايوي ديوا كنت بياني دنگane da yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jama'an gane ko shi yasa abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yake suna at-taqlid taqlidanci ba yake kiran shi haka sai dai al-ittiba ko a wajen malaman usul fiqh suka ce taqlidi abu ne wanda yake abin zargi taqlidanci abin zargi ne kawai malami da yake maka kaza ka dauka kai ta aiki da shi ba tare da ya kawo maka dalili daga littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ba jama'an gane wannan ko yawwa kuma mala yake mana walaysa fi sunnati qiyas duk da haka a wancan karatun namu yace babu qiyasi a cikin sunna ka kawo wani abu kai qiyasin shi da sunna ka gwada shi ya zama daidai wa daida ko suna da kamanceceniya babu an gane wannan ko yawwa kadai abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo ko ka karba ka ci gaba da yin aiki da shi na'am yawwa kun ga ba a yi istihadi tare da nafsi na shari'a shi yasa da yawa daga cikin malamai suna inkarin qiyasi an gane ku yana daga cikin wanda yayi bayani da yawa shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa da yawa daga cikin mas'alolin da aka zo aka yi qiyasi akwai nasoshi na shari'a da kawai suke bayani akan wannan abubuwan ba a buƙatar qiyasi kawai dai innama rashin ilimi ne ya kai ga a ce dole sai an yi qiyasi amma kuma akwai nafsi a ƙasa ila malaman da suke wannan kiyasi din lokacin wannan hadisan ba su kai zuwa gare su ba shi yasa suka yi kokari mene kokarin yin kiyasi a cikin addini an gane wannan jama'a na wannan karatunmu ne waje mana malagana akan al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi yin imani da kaddara na alkhairin sa da kuma nami na sharrin sa malam yace wa min as-sunnati lazima yana daga cikin sunna lazima ma'ana sunna ta dole wacce ko da yaushe mutum yana tare da ita tana manne da mutum a ko da yaushe allati man taraka minha khaslatan duk wanda ya bar wata dabi'a ko wani sashi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama lam yaqbalha yaji karbanta wa yu'minu biha kuma yayi imani da ita lam yakun min ahliha to ba shi daga cikin ma'abutan wannan sunna din ma'ana duk mutumin da aka ce ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zaba san zuciyarsa to wannan ba ahlus sunna bane ko da ko yana sallah a masallacin izala eh kada ku dauka cewa kuma kawai duk wanda yake sallah a masallacin izala kuma shikenan sai aike masa hukunci da ahlus sunna ƙarya ne sai kai sunnan da gaske wannan shine abin da yake daidai jama'a وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى an gane ko in za ku yi magana ku yi adalci magana cewa wai dan izala ahlus sunna ne wannan magana ne haka ne ba zai dauka ba akwai mutumin za ga dan izala ne amma yana bijire wa sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan izala ne ko sallah aka zo za a ce mai hada sahu a mai kalle kafa ba zai ki miƙarwa da gangar kuma zai yi ba kawai shi ba zai yi bane eh in ba a hadan ba sallah ba ta yi bane sai maka tsaki kawai juya kalle ka kuma wai shi anan ahlus sunna ne kun ga bai girmama sunnan manzon Allah ba ya bar wannan ɗabi'ar da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine misali karami wani ka iya ganin shi ahlus sunna ne amma shi ne kai wani da Allah wannan kana jin kasa ya wuce a ce kai ha da Allah wannan da Allah sai ku haba ko kullun da Allah da Allah ne kuma sai kun dinga matsa mutane an dinga wani yanke hudu kar da Allah da Allah ku je ku cigaba da Allah tunda kai dai kai da Allah ka bar jama'a da Allah ku waya wata wallahi kai ma ba ahlus sunna bane saboda ka kyamata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan halaka zai kai ka eh duk yayin dan ka kuma duk tsufan ka aka ce maka ga manzon Allah ya ce kika ci kai sai kana ganin dai kai wannan da Allah to sai an yi sai an yi kaza ne za ta karbu to ba ai ba ta karbu shikenan ka zo sallah kace manzo Allah ya rike hannu kace a an aka aka fiye mata yi wallahi ƙarya ne kace ka bi san zuciyar ka je ka tsaya iyaka ne amma ƙarya ne manzo Allah in yace ayi kaza babu kishin babu kishin ka ba zai taba yiwa manzo Allah ya ce rike hannu ka sa kirji ba kuma wani ya ce ka saki kuma ya daidai ƙarya ne sai dai kawai a ce in ka yakan sallah ka bata ɓaci ba ka je amma wallahi ƙarya ne ba daidai bane wanda kuma yace daidai fa alaihi bil dalil ina fata an gane eh dan haka dukkanin wani abu da aka ce sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ina kawo mana kananan misalai ne jama'a an gane ko ko kuma kace kai ahlus sunna ne eh to gashi nan dai an mun haihuwa to amma dai sunan nan ya riga zama al'ada an gane ba wai irin wanda za a ce an tirsasa ka akwai wanda za a tirsasa maka dole ko maka yi wa za a yi dan haka kai ba ma ka wurin amma za a je a yi kaga wannan ba kai kace a yi ba ba kuma dai dan ka aka yi ba ina fata an gane amma suka ya ce to wallahi tallahi abin ne dai gashi nan dai bar da ya dan yi dai tunda dai abin da na dan yau ne na dan yau ma'ana kai ka bar sunna annabi kuma ka dan saki layi haka to jama'a sunna ba a saki layi idza kunta fi amrin fa kun fi an gane ko duk zaka zama a cikin al'amari kawai ka kasance a cikin to gashi Imam Ahmad yana faɗa mana wa min as-sunnati al-lazimati allati man tarakaha man taraka minha khaflatan yana daga cikin sunna lazima abin da ya zama wajibi cewa dukkanin mutumin da ya bar wani dabi'a ko aiki da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama lam yaqbalha bi karbe ta ba wa yu'minu biha kuma bai yi imani da ita ba lam yakun min ahliha wannan bashi daga cikin ahlus sunna jama'a an gane wannan ku ko aka wani abu dangane da kaddaran Allah kace kai baka yadda ba amma da Allah ya zaya zuwa ce kaza da Allah to dukkanin waɗannan na'am wani ahlus sunna ina rayin da zalan baya ba shi baya suna amma kuma in aka gayyace shi wurin sunan ba zai gaya musu baya yi ba kawai sai ta hanya ta wajen shi yana yana kunyan su ko menene to kun gani ko shakka babu jama'a wannan ba daidai bane ba an ce an gayyace ka wajen suna kai bakka yi amma wai saboda kana jin nauyin kana jin nauyin ka saba mutum amma kuma dan ka saba Allah ba komai an ka saba wa Allah ba kuma gafurur rahim ne amma ba ka san ka saba wa abokinka kai yanzu dan Allah jama'a in tambaye ku yanzu wannan waya bauta san zuciya ai wannan ita ce nan bautar san zuciya a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu adallahu Allah ala ilmi wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi غشاوة من يهده من بعد الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب wanda ya girmama wata alama ta Allah madaukakin sarki wannan yana daga cikin takawar zuciya jama'a an kanci wannan ko dan haka jama'a wajibi ne kawai in za ka yi sunna ka yi sunna daga ti daga tufafinka daga tafiyanka daga mu'amalarka da dukkanin abin da za ka yi aga kana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya hana kuma a ce wata rana ka dan yi wani kuskure in bisa kuskure kai wannan ba wanda yake ba wanda ya fi kuskure an gane ko yawwa wannan ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya mana addu'a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma kai da gangar ka da lafi sun cewa an gafarta maka ba ka da shi sai ma ya fara kawo mana dawo muna magana kan aqida ne ko muka ce idan ka ce as-sunna ana nufin mele al-aqidatu wal manhaj sai ma yake mana to al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi kamar imani da kaddara na alherin sa da na sharrin sa imani da kaddaran da sharrin sa jama'a abu ne wanda yake da fadi wanda in za a tsaya a bayani shi ma sai akai kwanaki da yawa ana yi an gane ku amma dai mutum ya imani da kaddara abin da yake da kaddara abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta cewa zai faru kuma ba makawa sai ya faru na alheri ne ko na sharri ne to duk wanda ya same ka daga cikin ɗayan biyu dole ne ka yi imani da cewa dama Allah ya kaddara wannan abu zai same ka amma da yawan mu mukan iya yin haƙuri akan abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai same mu kamar rashin lafiya kamar karewan karayen arziki kamar wasu abubuwa mabambanta amma da yau ba ma iya yin imani da kaddara cin abin da ƴan uwanmu mutane suke mana a nan ne ko muke faɗi a wannan mijira da zarar wani abu ya kace wani ne ya ja mu wallahi shi ya ja mu ai da bai yi wannan abin ba da wannan abin bai same ni ba in kai aka imanin ka ya samu matsala i yanzu yana da bambanci da wanda Allah ya kaddara zai same ka ta wata hanyar daban da kuma wanda ya kaddara wani daga cikin abokanan zamanka ne ko daga cikin halittu ne zai maka akwai bambanci ne faruwan shi shike nuna maka cewa dama Allah ya kaddara cewa tun asali abin zai faru jama'a an gane wannan ko eh shi yasa malamai suka tashi kasa hakuri kamar yadda Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ta'ala ya ji kansa yake faɗi yake cewa hakuri nau'i uku ne akwai hakuri akan bin Allah akwai hakuri akan barin sabawa Allah sannan akwai haƙuri akan kaddaran Allah mai raɗaɗi shi ne asabaru ala a ƙadarin lahi mu'ulima mutum yi haƙuri don gani da kaddaran Allah mai raɗaɗi a yi maka mutuwa a yi maka kaza yanzu wani direba ya yi kwaso da gudu fi yana tafiya kawai sai ya buge shi kasuwa ne ya jamu ga shi ne ya kashe mana shi ya kashe shi dan tashi magana ma'ana shi buge shi kawai ya yi amma ɗauke ran yana hannun waye oh yanzu shi menene kawai sanadi ne amma ba shi bane asalin dan ba shi da ikon yace zai dauke wani rai akwai wanda ke da wannan ikon la jama'an fahimci wannan ku saboda haka dole ne mu zamto muna yin haƙuri da kaddaran Allah wacce take na abu mai zafi shi yasa wata mata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je same shi a bakin kabarin ɗanta tana kuka tana kuka tana kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mata ya ke wannan mata isbiri wahtasibi ki yi haƙuri ki nemi lada a wurin Allah mana sai ta ce mai kawai ilai ka anni tafi ka bani wuri innaka lam tusib bi musibati ai dan ba kai wannan musibar ta ta samu ba shi yasa kake ce min in yi haƙuri shi yasa kake ce min dauki kaddara in nemi lada wurin Allah kawai sai manzon Allah ya wuce bai ce mata ke ni ne fa manzon Allah kamar ni annabi zaki faɗa bai ce mata haka ba saboda tawalu inna manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafi a a sai wani sahabi ya gance yake mutake manzon Allah ne fa duk mata rubi la ilaha illallah to yanzu ya za a yi ka inna lillahi ta kama hanya tace ta ji gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ji ma bata samu mai gadi a kofar gidansa ba kun ji shugaba adani manzon Allah ba shi ne mai gadi eh yace walam ajid indahu bawwaba bawwabu ni ban ban samu ban samu mai gaji a kofar gidansa ba ina zuwa kawai na shige direct naje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi ya manzon Allah nayi hakuri nayi hakuri manzon Allah ce ina ai inna sabara inda awwal as-salma ko inda as-salma al-ula a wata riwaya ce ai hakuri ana yin shi ne a bugun farko na musiba ta same ka in kai hakuri ka zama kai irin na mu'minai alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون جماعة أنقانوا أنكم شكنا إنك وأنك وكثيرا كنت أولئك عليهم صلوات من ربهم دقوا مني ورحمة وأولئك هم ال... لا لا نوع شيء مطلق خطابي كيسوا ما دلا دمنغلا بيو نجاكي لكم الأوري he madalla da mangala biyu da kome dori shine wannan kyautar da Allah madaukakin sarki yawa masu yin hakuri jama'a an gani to yayin da wata abu wani abu da Allah ya kaddara ya same ka wajibi ne ka yi haƙuri an gane ko domin akwai al'amuran Allah madaukakin sarki wanda yake alqadariyya alkauniyya Allah ya kaddara dama tun abin zai faru dan haka sai ya faru wasu abubuwa sukan faru da mutum a rayuwar shi da so da yawa na taɓa samun experiences da yawa zan yi mafarki wani abu na sharri zai same ni kuma wallahi duk yadda na yi in kawar da wani abu sai ya same ni na ta irin wannan abubuwan da yawa a rayuwana saboda abu ne wanda Allah ya riga rubuta shi sai ya faru kuma a yadda ne farkin life haka yake faruwa ko kuskure ɗaya babu ina fata an gane me yake kawo irin wannan kaddara ne an gane kai ko ba da sai ba an samu matsala kuma ka ce kai magana bai tsaka an samu matsala da ma wani da ma wani da ma shani ko da na shani ba da da ba da wanda na shani ko eh da wata karama ce aka samu amma wannan an yi farkin kuma sai abu ya faru kuma na matsala kuma an shiga cikin shi dole kaga ai matsala ta faru kila ma zunubi na ne yawa lokacin na shiga matsala shi yasa ake ta gwada ni Allah ta'ala ka tsare mana imani والتصديق بالاحاديث فيه da kuma gaskata hadisan da suka zo suke magana akan mene kaddara na alherin sa da sharrin sa jama'a duk wanda ka gani yana yawo a duniyar nan ɗayan biyu ne ko ya dan aljanna ko dan wuta Allah ya riga ya kaddara akwai mutanen da Allah ya hadice su ne kawai domin wuta walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل الله أكبر الله أكبر الله يشي حلقيكا من هذا الشيء وسمتاني ديوة دا الجنوب سوى دا وتجهنم كو أهل تيسن سوى وتكتشيس سوى دا هكا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها kowace irin aya so gani ba sa yin imani ina fata an gani akwai mutumin kuma da Allah ya kaddara mishi dan aljanna ne dan haka zai ta aikin sharri ana ganin shariri ne sai karshen rayuwar shi ko sai ga ya aikata wani aikin alkhairi kama hadisin as-sadiq al-masduq kama yadda Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito ko yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wa huwa as-sadiq al-masduq shine mai gaskiya abin gaskatawa yake cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك كو ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى إذا حتى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum lalle dayan ku yujma'u khalquhu ana gama ana rahada halittansa fi batni ummi a cikin cikin mahaifiyarsa 40 yawman mutfatan kwana 40 yana gudan mali thumma yakunu alaqatan mithla dhalik mithlu dhalik sannan ya zama mene ya zama gudan jini thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik bayan wata kwana 40 ya ka zama mene gudan tsoka daga nan sai ya zama mene ƙashi kuma ya kunu izama bayan an tohon da ƙashin nan kuma ya zama mutum kuma yi rusalu ilaihi malak sai a aiko mishi da mala'ika a cikin fa mahaifan haza kharqullah fa aruni ma za khalaqa alladhina min dunihi mala'ika ne zai zo cikin mahaifan sai a umarce shi ya rubuta mishi kalmomin abubuwa guda hudu Allah Allah ka sa rubuta mu a cikin aljanna bikashin rizqi zai zai rubuta masa arzikinsa wanda tun daga ranar da zai fito duniya har ranar zai bar duniya zai samu wa ajalihi da kuma iyaka tsawon rayuwarsa da zai a duniya shine wa ajali iyaka kwanakin da zai yi da sakonnin da zai yi da numfashin da zai yi da motsin da zai yi wa shaqiyyun aw sa'id da kuma dan wuta ne ko kuma me dan aljanna shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabbi yace fa wallazi la fa wallahu allazi la ilaha ghayru ina rantsuwa da Allah wanda babu abin bauta bisa cancanta babu wani abin bauta bisa cancanta wanda babu ife shi yace inna ahadakum lalle dayan ku la ya'malu bi amali ahli aljanna zaka ga yana ta aikin aiki irin ɗan aljanna hatta ma yakunu bainaha bainahu wa bainaha illa zira har sai ya zama tsakanin shi aljanna fa zira'i ɗaya ne ma'ana mutuwa ce kawai ta rage fa yasbiqu alayhi kitab wannan littafin da aka rubuta masa a tun yana cikin mahaifa sai rinjaye shi fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai zo ya aiki irin na yan wuta fa yadkhulaha kuma sai shiga wuta Allah ka tsare mana imani na biyu yace wa inna ahadakum kuma lalle ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli an-nar za ga yana aikata aiki irin ɗan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira har sai ya zama tsakanin shi da wutar nan fa zira'i ɗaya ne fa yasbiqu alayhi al-kitab wannan littafin sai rinjaye shi wanda aka rubuta tun farko dan aljanna ne fa ya'malu bi amali ahli al-janna fa yadkhulaha sai ya aiki irin na ɗan aljanna kuma ya shiga cikin ta اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار والله جماعة dole kowa ya rika taka tsantsan dan gaida ayyukan shi da yake aikata wani alkhairi kaddara akwai ta baka san wanne aka rubuta maka ba sannan yana daga cikin abin da yazo a sunna Allah madaukakin sarki in ya ga dama yana iya canza kaddara kuma kai baka isa kace dan me ba an riga an rubuta amma saboda wani ayyukanka na alkhairi in Allah ya gada sai ya canza wannan kaddaran ya koma wani abu daban ya ƙara kyautata maka rayuwarka Allah in ya gada ma yana yin haka ba wanda ya sai ce kuma dan me an riga an rubuta kuma a ce a canza la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah ba a tambaye shi dan me ya aikata kaza ko bayi ne ake tambayan ku in kai a ce to me dalilin ka na yin kaza amma Allah ba a masa haka ina fa kuma yamqu Allahu ma yasha'u wa yuthbit Allah yana share abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama wa indahu ummul kitab uwan littafin gaba ɗaya tana hannun Allah ne ina hannun Allah ne dan haka a daren lailatul qadr a kowane shekara Allah yana yin budgeting din abubuwan da zai faru a kowace shekara ba wai dan bashi a rubuce ba amma duk wanda ya samu daman tsayuwa a wannan daren yayi addu'a na alkhairi na wasu abubuwa Allah madaukakin sarki sai kaga ya biya masa bukatunsa ya canza masa in akwai wani abu wancan kaddaran sai Allah ya canza وما ذلك على الله بعزيز جماعة قالوا أنكو أول شيني ما ليجت والتصديق بالأحاديث فيه ينا لقتين سنة كجسكة حديثا نسكوس كي بيان الإيمان إذا قدرنا الهيري شيء لنشر نسا والإيمان بها دقوي إيمان دا قدرنا قوكم بها دا حديثا نسكوس كي بيان دا مني دنقلي دا قدرنا تألهيري لنشر نسا la yuqalu ba fa a cewa lima dan me kun ji ba a faɗin wannan to in ka ce kaza dan me Allah bai sa ya zama kaza ba ba ruwanka wannan ba a wurin ka yake ba kai ba ka san karshen ka ba shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda yake cewa dukkanin wanda zai yi koyi da wani to yayi koyi da wanda ya riga ya mutu yace domin raye ba a amince masa raye ba a amince masa yace in zaka yi koyi kai koyi da wanda ya riga ya mutu aka tabbatar da cewa mutumin kirki ne kuma ya mutu akan alkhairi jama'a an gane wannan ko amma yace rayi ba a amince masa kuma gaskiya ne rayi zai iya canzawa a kowane lokaci saboda zuciyar nan Allah ke da ita kamar yadda tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa lalle wannan zuciyar da kuke gani Allah madaukakin sa yana tana tsakankanin yatsun Allah ne Allah shi ke jujjuya zuciyar nan yadda ya ga dama shi yasa manzon Allah yake addu'a yake cewa Allahumma ya muqallibal qulub ya Allah mai jujjuya zukata sabbit qulubana ala dinik ka tabbatar da zuciyar zuciyata akan ibn addini ko sabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata akan addininka yakan ce kuma Allahumma ya musarrifal qulub ya Allah mai sarrafa zukata mai jujjuya sai da ya ga dama sarrif qulubana ala ta'atik Allah ka sarrafa zukatan zukatanmu akan yi maka da'a da biyayya wannan addu'a ce jama'a da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu a ce kullun sai yayi ta dan baka san ba yaushe ne abin zai zo baka sani ba wata mata ji ana bada labari ta zo ta ansi progressive report a nan abu sun gama makaranta lafiya karau har result ya fito akwai progressive report da ake zuwa karba tana gida ta ce da Allah bari ta je makaranta tana isirin wadaci bari ta fito makaranta da Allah ta zo ta dan karba tsallaka titin za ta yi mota ya buge ta fab a take auren ta mutu ta fito gida ba ta san da abin ba ta sani ina ta san za ta mutu za ta zo wajen amma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa idan Allah ya yi rufin daukan wata rai a wani wuri sai Allah ya sanya wa wannan ran kwadayin zuwa wannan wurin sai ga mutum yana ta sauri yana ta hanzari ya samu da sai dai ya je wajen da zai mutum nan a kuma wannan lokacin wali kulli ummatin ajal kowace al'umma kowanne al'umma tana da mene iyaka idza jaa ajaluhu in ko lokacin su yayi fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba za a masa jinkirin ko da daidai sakan daya ba wala yastaqdimuna ko ba za a ce a karbi ran gabanin wannan lokaci ya cika ba a'a Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kaddara wannan jama'a an gane ku dan haka ne ya zama wajibi akan mu kowanne ɗaya daga cikin mai shiga taitayin sa ya rika duba ayyukan shi kullum kamar yadda Umar dan Khattab yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu lakum jama'a an gane ku to kada Allah ya kaddara wani abu kace lima saboda me wala kaifa ko kuma ta yaya haba ya ya abba ta yaya za a ce ma kaza ya faru ai sakacinka ne wallahi wallahi sakacinka ne la abadan Allah ne ya kaddara abu dan me zaka ce ta yaya jama'an gane ko illa iyaka abun mamaki yake ce subhanallah shikenan amma kai wani zaka ce kaifa ta yaya ina fata ko kace lima dammi innama huwa tasdiq wal iman biha malike sanin dai kadai abin da ke gabawa shine at-tasdiq gaskatawa wal iman biha da kuma yin imani da ita su waɗannan kaddara din alherin sa da kuma nami da kuma na sharrin sa jama'a an gane ko na'am to jama'a kuma mu ya kamata mu sani kamar yadda malaka cewa wa yu'minu biha ko inda yake cewa wa min sunatil lazima allati man taraka minha ghaflatan lam yaqbalha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha wannan maganar da malam yayi an gane kenan idan bai zama daga cikin ahlus sunna ba ya zama daga cikin yan bi gaskiya ne ai ko dai sunna ne ko bid'a babu wani sunni bid'a a'a ƙarya ne ba wannan ina ga ina fata an gane kamar da ake wani makirci a Iraki in Amerikawa su makirci suka yi ce sunni kurdi shi'a kaje wani combination kai bi isal masalu ce wai sunni kurdi shi'a kurdamu ahlu sunna ne amma saboda annan koyi in shi'a ne to sunni kurdi shi'a ku a'a eh a rage musu yawa to ta yaya to ku sani in dai kana ko dai zama kana ahlu sunna ko kuma kana mi ko kana dan bid'a ina fata an gane to idan dai baka cikin ahlu sunna to kana cikin yan bid'a wanda suke kuma kan bata Allah ta'ala ya tsare mu kuma kun san cewa bid'a ta kaskashi nawa ila kaba'irin wa sighar ko akwai bid'a wace kaba'ir dhunub wanda in mutun ya aikata akwai kuma sighar akwai sagha'ir dhunub a karkashin bid'a din duka ina fata an gane sannan bid'a kuma ta kasu zuwa ga mene ashirk wal ilhad akwai bid'a mukaffira wacce take kafirtar da mutum an gane da mun yi bayani a karatun mu wanda ya gabata an gane ko yawwa saboda haka imam ibn qayyim al-jawziyya yake cewa ma al-bid'atu mushtaqqatun min al-kufri ita bid'a fa an tsago ta daga cikin kafirci domin bid'a ita ce nan abin da ta fara kawo kafirci mutanen annabi nuhu alaihi salam da suka zo suna tabotan Allah suna tabotan Allah da waɗannan suka mutu sai shi ya zo ya ce musu to ko yanzu ba za ku zo ku ku dina hotunan su ba da suka kirkiro wannan abin da ba shi a cikin addini sai zama sanadiyyar mene a ƙarshe aka bauta musu me ya jawo wannan bid'a bid'a ita ce sabon farko da ta jawo mene shirka jama'an gane ko malam yace wa ayilihi ilai wa ayiluhu ilai kuma ita wannan bid'an ita ce kai ga mutum zuwa kafirci jama'a an gane wannan ko yawa shi yasa ma Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa kamar da muka kawo wannan ayar al'azu an gane ko shi yasa ma ake kiran yan bid'a ahlul hawa ko ashabul hawa mun karanta a baya ai ko yawa sannan ko ba a san bin san zuciya kada kuma karka zama da masu mene san zuciya su ne yan bid'a din dai har ila yau an gane ko Allah ta'ala ya tsare mu zama daga cikin masu san zuciya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi a cikin littafin sa al-Aqidah al-Wasitiyya ya kasa kaddara da ke faruwa da dan adam zuwa kashi uku na farko darajar farko ko matakin farko yake cewa علم الله المحيط بكل شيء kaddaran farko shine ilimi ne na Allah madaukakin sarki wanda ya riga ya me wanda ya riga ya cewa ya komai an gane ko yawa saboda haka wannan ilimin nashi kuma yana zartar da shi akan dukkanin halittunsa manyan da ƙanana ina fata an gane sannan wannan abin da Allah ya rubuta sai ya sanya shi akan lauhin mahfuz saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qaddara Allahu maqadira kulli shay'in qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50000 sana Allah madaukakin sarki ya kaddara dukkanin abin da zai faru kafin komi gabanin halittun sammai da kasai da shekara 50 ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace awwalu ma khalaqa Allahu القلم abin farko da Allah ya fara halitta shine alqalami fa qala lahu Allah madaukakin sarki yace wannan alqalami din uktub rubuta qala ma aktub alqalami yace wa Allah me zan rubuta qala uktub ma yakunu wa ma huwa ka'in ila qiyam as-sa'a ka rubuta dukkanin abin da zai faru da abin da yake kasantacce ne ma zai faru har zuwa ran tashin alqiyama kun ga anan Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta waɗannan abubuwan cewa za su faru shi yasa Allah ta'ala yake fadi a suratul an'am wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da mabudan gaibi wanda babu wanda ya san waɗannan mabudan gaibi sai shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr shine wanda ya san abin da ke tudu da kuma teku an gane ko wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganyen bishiya da zai faɗo daga saman bishiya zuwa ƙasa face Allah ya san da shi wala habbatin fi zulumatil ardi haka nan babu wani kwaya dake cikin duhun kasa face Allah ya tunda zaman shi wala raqabin wala yabis ballantana a ce kuma danye ne ko busasshe ne Allah ya ce illa fi kitabin mubin face wannan yana rubuce a cikin littafin ya bayyane shine lal mahfuz ashe kaga Allah madaukakin ya riga ya halicci wannan abun kuma ya kaddara sai aje su a gefe guda ina fata an gane shi yasa da kumanul hikma saboda sanin wannan gaibi da Allah madaukakin sarki ke da shi kice wa shi ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir jama'a an gane wannan ko sai na biyu shine wa hiya al-iman bi mashi'ati Allah al-'amma ash-shamila li kulli al-ashya wa kulli al-maradat allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala na biyu shi ne na yin imani da abin da Allah ya so kuma zai faru wancan an ce an rubuta ne gaba ɗaya ko sannan kuma dole ka yi imani da cewa Allah maɗaukacin sarki yana da mashi'a cewa shi ne nan wanda idan ya ga dama idan ya sanya abu zai faru kuma abin sai ya faru wanda yake na gaba ɗaya ne a shamila an gane ko da kullil ashiya na dukkanin komi da yake faruwa wa kull muradat da dukkanin abin da Allah ya ga dama ya so ya faru shi yasa Allah ce inna rabbaka fa'alun lima yurid kuma a cikin suratul al-buruj Allah yake cewa fa'alun lima yurid fa'al ma'ana Allah mai yawan aikata abin da ya ga dama ne akwai wanda zai iya ce ma Allah dan babu jama'a an gane wannan ko yawwa saboda haka jama'a akwai wannan kaddaran da Allah ya riga ya rubuta tun kafin a halicci abu abin nan babba ne karami ne tun kafin zuwan shi Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta wannan abin zai faru da sabubban da za su kawo faruwan wannan abin ma Allah ya riga ya halice su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu labarin zuwan dajjal dawar annabi Isa duk kuma mun yi imani ai haka ne to ai waɗannan ma kaddara ne abubuwan da Allah ya kaddara sai sun faru dan haka da wani zai ce kai zuwan dajjal din nan ina ganin to in dai ba tafura ko mu je mu tare shi mu kashe shi mana ko tin kafin ya zo kowa ma ya huta akwai wanda zai yi wannan Allah ya riga ya zartas cewa abin sai ya faru jama'a an gane wannan ko yawa shine daraja na biyu sai na uku shine wanda shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo na uku yana cewa shine kaddara da Allah madaukakin sarki ya dangane da aiko da manzanni an gane ko aiko da manzanni Allah ya yi wannan ne domin ya gane wane ne zai bi da waye ba zai bi ba ko da kuka zamu zo nan ai ta karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda fa yana jin ne ko ta bayan kunni shi ke wucewa in ku karanta ma sai ya ce ab sai dai ku yi wannan hadisan na ustazai mu bari mu jira a karanto irin namu wallahi kuwa wani dan kasuwa ne za a zo a karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana irin kasuwancin da yake a babu da dina ba sai ga hawa awa mu za a cewa da ka da je karantawa su kaji ji a karanta wasu amma Allah ba dai ba a da Allah kai wannan abu kai baka gane bane ai abin nan ai ta mai wani kuskurima da wani ya ne ko fa iya jan kanka hadisan lafiya lafiya to wannan ya ɗaya daga cikin aiko da manzanni shi kashi jarabawa ne saboda Allah ya gane wane ne zai bi da gaske kuma wane ne ba zai bi da gaske kun ga munafikai suka fito suka ce to sun yi imani wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce ni wa ma hum bi mu'minin su ban mu ne bane suna yaudaran Allah a tunaninsu ko suna kuma yaudaran waɗanda suka yi imani amma Allah yake ba kowa su yaudara ba sai wa wa ma yash'urun alhali ba sani ba an gane wannan ko ayoyin alqur'ani da yawa sun nuna mana irin wannan shi yasa munafikai wasu suna ganin cewa to su da lafiya kalau ne in aka ce za su suna ta izgili in aka ce musu kai ko alu suna fa jama'a ana samun irin wannan kada Allah kai wannan gemun naka je ka darge shi man da Allah hab duk kawun kufa da Allah jama'a duk wannan shegantakar da ake wallahi jama'a yana iya kai mutum zuwa ga ridda kabar addinin gaba daya domin yana daga cikin al-istihza'u bid-din wanda Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafin shi na Waqil al-Islam ya kawo shi yana daga cikin abin da ke warware musulunci mutum al-istihza'u bid-din kai wa wani abu na addini izini kace kai da Allah kai kullum sai dai sa wannan kalinka kaza kaza kaza ala kuma ya daga cikin girma sunna jama'a ka zama mai dabi'u na gari kar ka zama mai yawan zage zage mai yawan surutu mai yawan maganganu wanda ba su dace ba kada ka zama bazi an gane ko wanda yake faɗin magana kowace iri ta fito bakin shi ko sai ya koke faɗa la abada ba a san mutum ya zama haka jama'a an gane wannan ashahid wannan shine karatunmu ne insha Allah ta'ala ayi hakuri za a ga ƴan layukan kaɗan ko amma kila an an samu fa'ida dan dama ba abinda muke so mu zo mu ta karantawa zu zu zu zu a sauke ba wannan kaje kace ma da Allah da ya karanta Allah bai gane ba amma yanzu yadda muka yi bayanin kowa ya gane dalla dalla insha Allah ta'ala gurgurdan dai abinda Allah malaka sarki ya hore mana jama'a nan zamu tsaya bi idnillahi ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarai a cikin lada wannan ne kuskure Allah ta'ala ya gafarta mu bukatun na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyawu ka mafiya kamala Allah malaukacin sarki ka biya mana bukatun na alkhairi musibu da muke fama da su a wannan ƙasa Allah kana ganin waɗanda ke aikata wannan aikin ka san su Allah muna roƙonka kai mana maganin su Allah dan sunanka al-jabbar dan sunanka al-aziz dan sunanka al-qawi ya Allah ka rugurguza su Allah ka daidaita su Allah ka rugurguza aniyarsu Allah ka ɗauka musulunci da musulmi ka kaskantar da kafici da kafirai Allah ka tabbatar da zukatan wajen bin sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallama Allah muna roƙonka ka ɗauke mu muna musulmi ka haɗa rayuwar mu ka haɗa rayukan mu da rayukan bayin ka na gari a lahira fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بهذا العلم وجه غيرك اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بعلمنا وجه غيرك اللهم اجعله لنا من الحسنات اللهم اغفر لنا من السيئات اللهم نور به قبورنا واشرح به صدورنا واغفر له بذنوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين